أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أشرين دبير قوة شدا hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 86 zuwa aya ta 87 a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da sittin da ɗaya a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ce wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان طائفة منكم آمنوا آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وانا آية تكين قصة النبي شعيب bayanin ta kuma ba zai yiwa ba kai tsaye mu tafi kan ayar saboda akwai bayanan da suka gabace ta kenan dole da sai an ɗan yi tsokaci yadda suke cewa tsokaci Allah ya ce wa ila madiyana zuwa ga madiyana waɗansu sun ka ce madiyana suna ne a ajamiyun ba balarabe ba ne sai ya zamanto ya zamanto mamnu'un min sarfi lil alamiyyati wal ajamiyya waɗansu kuma wato shi na matsayin sunan mutum kenan waɗansu kuma suka ce sunan gari ne madiyana sai ya zamanto mamnu'un min sarfi lil ajamiyyati wal alamiyyati wat ta'nif domin mi domin sunan madina suna ne na wato abin nan waɗansu kuma suka ce larabci ne domin duk abin da ya zo cikin alkur'ani larabci ne inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun waɗansu malamai suka ce a'a banda abin da can asalin sa ba larabci bane su ko suka ce a'a yanzu tunda ya shigo cikin alkur'ani ya zan larabci sai ya zamanto mamnu'un min as-sarfi lil alamiyyati wat ta'nif duk inda ta kai ta kawo dai madiyana na ana nufin ahalu madiyana an gane ko su mutanen garin ake nufi domin shi garin ba za a tura mishi annabi ba ina fata an fahimce ni kina ahli madiyana dole sai ka kaddara wannan shi yasa wani lokacin zaka ga alqur'ani in zai danganta abu wani lokaci sai ya danganta shi zuwa ga garin wani lokacin ya danganta shi zuwa ga mutanen garin ina fata an fahimce ni da aka halakar da mutanen annabi lut sai an kace falan ma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha a cikin suratul hud amma a cikin suratul hijr sai an kace wa amtarna 'alayhim dan a nuna maka su mutanen garin da ake nufi kuma wannan cikin alqur'ani ayoyi da dama suna da irin wannan usulubi akhahum dan uwansu shu'aiban annabi shu'aib qala yace da su ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah ما لكم من إله غيره كو ما لكم من إله غيره أقراءة إمام أبو جعفر دا الكسائي با كدا أبن بوتا واندي تنتنت أبوتا مسا أكن تنتنت إن با الله سبحانه وتعالى با قد جاءتكم بينة من ربكم حقيقة حجوجي سنزوك كو حجة muka ce in ka ɗauke shi matsayin hujja ɗaya kenan ya koma matsayin suna in kuma ka ɗauke shi matsayin sifa to babu matsala kenan qad ja'atkum mu'jizatun bayyina ko qad ja'atkum mu'jizatun bayyina duk ya halatta annawafid maftuha annawafid maftuhat yana iya ɗaukar jam'i hujjoji sun zo muku min rabbikum daga ubangijinku fa awful kaila ku cika abin awu ko ku cika awu shi alkail wani lokacin abin awu shi ake kira alkail an gane ko ko kuma wani lokacin alkailu yin awu kinan in mun ce fa awful kaila ku cika ma'auni sunan shi ne magana ta rige ta kare in kun mun ce ku cika awu to sai ya zama to nan abin da ake nufi wato an dauki awu amma ana nufin abin awu ko kuma ya zama to a'a an shafe fa awfu makilal kaili fa awful kaila wal mizana da abin awu shi ma al mizan wani lokacin ana nufin yin awu sai zama to ismul masdar ne an gane ko kamar yadda ake cewa wato almi'ad ana nufin alwa'ad sannan kuma almilad ana nufin alwilada kenan ko ku cika abin awo in mun ce ismul ala ko ku mu ce masdar ne ku cika awo amma abin awo ake nufi ko ko ku cika mawzunal mizan abin awo duk dai haka babu wata matsala malamai sun yi bayani kan wannan wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum kada ku tauye ma mutane abubuwansu an gane ko wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi ɓanna a bayan ƙasa bayan an gyara ta bayanai sun gabata akan wannan zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku in kuntum mu'minin har in kun kasance masu ba da gaskiya wala taq'udu kada ku zaune shine abin da ake nufi ma'ana ku lazimci kan hanya bi kulli siratin akan kowace hanya hanyoyi ko wadanni sai ku bi su don saboda ku toshe hanya an gane ko tu'iduna kuna yi ma mutane narko kuna tsoratar da su an gane ko shine tu'iduna wato kada ku tauye wata sudduna an sabilillah ku kange hanyar Allah shi na muka ce nan waɗansu malamai suna ganin cewa yin aikin tsaron iyaka bai halatta ba muka ce wannan ba gaskiya bane domin domin dole a tsare iyakokin iyakokin kasashe ko zamanin annabawa ko zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai tsaron iyaka ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu ku tsare iyakokinku to idan ku aka ce a tsare iyaka a wancan lokacin ana ba da zakka ko ba haka ba a wancan lokacin wani na iya yin don Allah ya je ya zauna to yanzu waɗanda za su tsare mana iyakoki dole a nemo inda za a biyan su ina fata an fahimce ni dan haka kuma muka ce ba da empo ko jangali yana daga cikin almasalih almursala bayani ya gabata akan wannan tu'iduna yana matsayin illa ko ya zamanto atful illa ala ma'lul ko atful ma'lul ala illa domin abin da yasa suke yin narko don taqa'uduna sun zamne don su suna ba mutane narko don su zamne hanyar Allah ko ko suna ba mutane narko da tsoratar da su don su kange mutane daga hanyar Allah kina sai zamanto ko in illa ta gabaci wato sai da abin ya zo sannan illa ta zo ko ko illa ta gabaci wato ta sudduna in mun ce illa ce ta taqa'uduna kenan wato ta zo bayan al-ma'lul in kun mun ce ta sudduna shi a illan kenan sai zamanto illa ta gabaci ma'lum duk malamai dai sun yi bayanin wannan an gane ko koko duka illa ne na guda biyu da zamne da kange wasu dalilin da su ne suka sa dalilin ake ma mutane narko babu wata matsala an gane ko wata man amana wanda yake wanda ya imani da Allah an gane ko wata buhunaha man amana bihi wata buhunaha iwajan kuna wato bihi din nan yana iya komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala don ya ce an sabilillahi ko kuma bihi din yana kuma ya zuwa ga asabil an gane ko kuna toshe hanyar Allah ko kuna kange mutane daga imani da Allah ko kuma kuna kange mutane zuwa ga sirat duk dai babu matsala kalimar tana iya dauka ina fata an fahimce ni sannan annabin Allah ya ci gaba da ci musu annabi shu'aib wazkuru iz kuntum qalilan ku tuna kuna yan kadan fakassarakum sai Allah ya yawaita ku to anan dai mun ka gabatar da bayanai masu yawa ko muka gabatar da waɗansu bayanai kan irin yadda ake ƙoƙarin nuna yawan al'umma matsala ne muka nuna ce a'a ba yawan al'umma ne matsala ba hanyoyin da al'umma ya kamata ta bi ta samu fita shine abin da ya kamata kamar yadda mutanen China suna da yawa kuma sun ci gaba a duniya babu mai inkarin haka ina fata an fahimce ni to amma saboda akwai abubuwan da ake ɓoyewa a ƙarƙashin wannan matsala shi yasa nake so in ɗan ƙara waɗansu bayanai kaɗan ana nan ga na farko shine cewa turawa ba sa son mu yi yawa saboda yawan mu zai sa mu samu kwace yancin mu daga gare su da sun zo sun kashe mutanen mu a yanzu kuma ana neman hanyoyin da za a bamu magunguna da abubuwan da za a kashe mu koma baya ina fata an fahimce ni to ina yawan shi wanda ake zance sannan sun zo sun sace mutanen mu sun kai su turai da America sun je sun yi aiki ba a biya su ba an ɗauki maza sun je sun yi ayyuka a turai an ɗauki mata sun je sun yi bauta sun yi reno kuma an yi musu cikakka metisage wannan lokacin an ɗauke su cikin jirgin ruwa an yi ta zina da su an kai su ƙasashen turawa an yi zina da su ba su da haƙƙi har suka kasance suna haihuwar ‘ya'ya suka haihi ‘ya'yan da waɗansu suka ji ciyon abin da aka yi ma iyayensu aka fayar da mai da martani idan muka duba akwai ƙasar jamaica can ne akwai su bob mali baban shi bature ne mai haife shi baka ce wani bature ne ya ga wata baka wadda ba ta da yanci ba ta da gata ya aure ta da ta haihu bob ba bob bane sai ta haihu bomb wanda ya kace kace da turawa iya tsawon rayuwar shi kuma aka zo aka haifi obama har ya zama to shugaban ƙasar america kenan don haka wannan suna yin shi ne don saboda mi saboda su mayar da mu baya in muka dubi abin da ya faru a ƙasar ruwanda kashe-kashe da aka yi ina fata an fahimce ni na kabilanci wanda shi a dalilin da ya kai haf aka yanke alaka da su da kasar faransa suka koma yin yaren ingilishi faransa tana nan tana sosai ta mai da su a najeriya tun lokacin da faransa ta fahimci afirka ta yamma tana da alaka da najeriya ita ko najeriya ta kori ambasada na faransa ta ki yadda da a haɗe kai da najeriya don a kwari kasashen afirka ta yamma ta yi ƙoƙarin ta ƙirƙiro musu biyafara bayan yakin biyafara kuma yanzu ta ƙirƙiro boko haram an samu inda ake karanta alkur'ani mahaddubban makarantu alkur'ani sun watsi akwai arziki cikin yankin sambisa ana son yadda za a yi a kautar da hankalin mutane daga gare shi shi yasa ake cewa ya kamata aikata saboda sun fahimci mutanen da ke har da alkur'ani bisan wato ma'anarsa ba wuri ne na shimka banna da da lagos yake tafi kowace jiha yawa a najeriya bu taɓa ce mutane sun yawa ba amma yanzu da jihar Kano ta fi yawa sun ce mutane sun yawa a Najeriya saboda yawan musulmi zai rinjaye yawan kafirai dole na mutane su fahimci wannan kuma wato gwamnatocinmu an kewaye su musamman inda Faransa ta yi mulkin mallaka as-sultatu muhtaqa baka da izinin ka ɗauki wani saƙo ko ka ɗauki wani decree a cikin ƙasarka suna kewaye da kai balma Fox Africa ta nuna cewa har yanzu duk inda presidential take inda faransa ta yi mulki a afirka banda guinea conakry akwai ɗaki na faransa a cikin wannan presidential wanda duk abin da za a ɗauka su ya biyo ta ƙarƙashin su to ina yancin yake wanda ake zance ga yawan juyin mulki an kashe wani an kashe wani sawa'an inda ingila ta yi riko sawa'an inda faransa ta yi riko juyin mulki yana tahowa wa ake yi ma juyin mulkin sannan kuma ga tawaye da ake haifarwa a cikin ƙasashe da sunan su suka zo suka iske kabilu da masarautu suka hada su amma yanzu da wani ya samu mulki sai a dauki wata kabila a ce an zalunce ku sai a basu makamai a ce su tada yaki kaga da hujja ko a ce addini ya ce sai an yi kaza sai an yi kaza to wannan duk hanyoyi ne na samun iko akan kasashen duniya a gurguje sannan kuma su turawa sun yi taro da su da sauran kasashe a alif da 878 abinda ake cima mu'tamar Berlin a ƙasar wato Almaniya daga sha uku ga watan shida zuwa sha uku ga watan bakwai suka yi wannan taro don yadda za su yi su raba duniya kowa ya zaɓi inda yake so daular usmaniya turkiya ita ce daula ta musulmi kuma ita ta halarci amma bata yadda ba ta ɗauki wani wuri amma su suka raba duniya to daga wannan lokaci duniya take cikin bala'i saboda sun falka kafiri ya samu ya samu ilimi ya samu kuɗi ya samu abin nan ilimi sai banna sai suka rarraba duniya kaga yanzu shine suke yin wannan suka zo suka yi asbatul umam wato league of nations a alif da ɗari tara da ashirin goma ga watan ɗaya wadda ta rushe ashirin ga watan biyar dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da shida daga nan majalisar ɗumkin duniya ta zo wadda aka yi ta alif da ɗari tara da arba'in da biyar bayan ƙare yakin duniya na biyu daga nan suka ƙirƙiro banki na duniya a alif da ɗari tara da arba'in da hudu a Bretton Woods a America wanda kuma waɗanda suka ƙirƙiro shi Harry Dexter ɗan ƙasar America wanda an haife shi ne a Boston alif da ɗari takwas da tis'in da biyu zuwa ya mutu alif da ɗari tara da arba'in da takwas da kuma John Maynard wanda an ka haifa a Cambridge a ƙasar Ingila an haife shi alif da ɗari takwas da tamanin da uku ya mutu alif da ɗari tara da arba'in da shida an ƙirƙira wannan bankin ne don saboda turai ta rugushe amma bayan ya ƙare wannan sai aka ce to ya za a yi a ci gaba da bautar da Afirka shine sai a samu mu yaƙi a ɗauki bashi mai yawa muna ɗaukan makamai muna kashe musu kuma suna ɗiba arziki kuma ana azama gwamnatocin mu bashi amma kuma babu magana sai ya zamanto ita majalisar ɗinkin duniya tana cewa ta zamanto madadin asbatul umam league of nations societe de nation amma da ƙasa guda ce ke tafiya ta yaƙi wata ƙasa yanzu ko ƙasashe manya ne masu ƙarfi suke haɗuwa su je su yaƙi wata ƙasa sai su manyan su haɗe su hudu ko su biyar su yaki kasashe to ina zancen kuma ci gaban al'umma da suke zancen duniya ta ci gaba kenan sai zamanto da an yi abin da ake kira exclavage slavery sun ka yi shi ya ƙare suka zo suka yi colonization mulkin mallaka suka ƙare suka ƙirƙiro mana cooperation a yi haɗin kai a cuce mu a ƙarshe kuma aka ƙirƙiro mondialization shine globalization wannan globalization kin me yasa aka yi ta saboda a samu iko akan mutane sai aka kirkiro ONG ONG dole sai an shiga kasar ka an san sirrinta aka kirkiro kamfuna na duniya masu ƙarfi waɗanda baka iya saba musu domin za su hana ka ka gudanar da aiki a kasar ka aka buga kafafen yada labarai irin su internet ba yadda za a yi ka koye wani abu a cikin kasar ka to shikenan duniya ce suke so shi yasa daga wannan lokaci America ta ja gaba suka yi abin da suka ga dama gashi nan dai mu mun je mun yi yaki a turai an ɗauki iyayenmu da kakakin nan mu an kashe su ba a basu ba a yadda su da yanzu a yanzu an ce sai ka shiga da visa a turai amma iyayenmu da suka je yaki su yantar da turai ba mu san ba a tambaye su visa ba kuma sun je sun kashe kansu su sun je sun yantar da turai daga Hitler su kuma an ci gaba da bautar da ƴaƴansu da jikokinsu to wane ne yake zakuwa ya ce kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa mai da'awa dole ya tashi ya san duniyar da yake ciki amma zama hakan ga baka san tarihin duniya ba ka karanta daulolin da an kai kafin musulunci ka karanta daulolin musulunci ka karanta tarihin duniya ka san gwamnatoci na duniya ƙasa nawa akwai a duniya masarauta nawa akwai a duniya wacce masarauta ce take karkashin gwamnati wacce gwamnati ce take karkashin masarauta duka wato yana daga addinan duniya gwargwadon ilimin ka kasan sunan saboda in zaka magana kai magana a ilimci amma hakan ka zamna baka san tarihin musulunci ba san tarihin duniya ba su sai ka buga a gefe don haka yana da kyau malamai su tashi zuwa ga neman wasu sanin duniyar da suke ciki don saboda al'amuran suna da yawa Allah ya buna mai kyau ala ayyati hal na dai kawo shi ne wannan a gurguje saboda mu san abin nan to sai annabi shu'aib ya ce fakatsarakum Allah ya waitar da ku ni'ima ce kenan ƙarya ce a ce yawan al'umma ba ni'ima bane duk wanda ya faɗi wannan yayi ƙarya domin gashi ya nuna annabin Allah ya nuna kuna ƴan kaɗan Allah ya waitar da ku yawan ku kuma yana sawa a samu masu baiwa da da yawa idan an samu mutane yan kaɗan ba a cika samun masu baiwa ba amma idan mutane suka yi yawa za a samu masu baiwa da yawa sai ta hayyafa amma ina saboda shi wani cikin kanshi akwai virus turawa sun ce afirka ta yi yawa yawan mi muka yi cana gashi nan biliyan ɗaya da wani abu har tana kwararin biliyan biyu yawan da ta yi yasa sun ci gaba wace matsala suke fama da ita babu babu wanda zai inkarin wannan amma kullun wani wanda yana da wata bukata ko yana da wanda yake tsoro ko kaza ko kaza ko wani ma jahilci ne gare shi saboda yana ganin cewa kasashen mu bamu ci gaba ba to menene dalili na cikin gida wanda bamu ci gaba ba menene dalili na waje wanda bamu ci gaba ba wane ne yake sa waki ya ɗaure ƙasashenmu ya hana su ci gaba har muka kasa samun abincin da za mu ci alhali kuma an ce arzikin duniya mafi yawa yana cikin ƙasashenmu to kaga haka haka ina hankalin mu ya tafi don haka yan boko a ji tsoron Allah a tsaya a fahimci matsaloli da kyau yace to duk da haka wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ku kalli ƙarshen matsannata yadda kasance kada farkon mutum ya ruɗe ka kada tsakiyar mutum ta ruɗe ka kalli ƙarshen shi kalli ƙarshen shi idan malami yana cuwa-cuwa da addini bari kallon yana samun kuɗi ya gina gidaje ya wani abu kalli yaya zai ƙari kuɗin ba ta rayuwa tun yana raye su ƙari tsakiyar rayuwar shi ci gaba da wahala har ƙarshen rayuwarsa kada mai mulki ya ruɗe ka farkon mulkin sai yana jin daɗi yaya tsakiyar rayuwarsa yaya ƙarshen rayuwarsa ya kasance kada mutumin da ya tara dukiya ba ta hanyar halas ba ya burge ka yaya harkon rayuwar shi yake yaya tsakiya ya ƙarshe ƙarshe ake kallo al-mufsidin malamai suka ce nan yana nufin waɗanda suka gabace su mabannata domin aya ta zo a cikin suratu wato abin nan hud wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id mutanen lutu ba su kasance nesa gare ku ba ba'idun sun kace wato zamanin su babu nisa ba'idun kuma gidajen ku da gidajen su babu nisa al-bu'du zamani wal bu'du makani shi da abin da ake son a ce to sai aka tafi gaba wa in kana muka ce nan wa in kana in an gane ko yana daga cikin haruffan da malamai suke cewa tuqallibul madi ila al-mustaqbal ita in shi fi'ili ma in nace zahaba ya tafi to in in ta shiga za ta maida shi ya koma gaba shine tuqallibuhu ila almustaqbal domin in nace in jaa muhammad fa akrimhu yana nuna muhammadu bai zo ba in ya zo kenan fil mustaqbal to amma ba kowane wuri ba take nuna haka nan sai malamai suka ce nan in tana nufin zuwa gaba wato in nan haƙiƙiya ce ba wai irin waccan bace wadda take nuna zuwa gaba zai zo suka ce tadullu ala tahqiqi husuli madmuni fi'l shart wagga in ta nuna abin ya abku la ala tarakkubi husuli madmunihi ba tan nufin zai zo gaba ba domin mi domin akwai waɗanda suka yi imani da shi kinan ba a cewa in an samu jama'ar da suka yi imani da ni da waɗanda ba su yi imani ba dan akwai waɗanda suka yi imani da shi ina fatan ku fahimci wannan domin kullum wani bi ɗalibin ilimi zai abin nan sannan kuma malaman luga suka cewa na an ce wa in kana ta'ifatun ba a ce wa in kanat ta'ifatun ba domin bi domin shi kalima ta ta'ifa mu'annas ne majazi duk abin da ya zama to mu'annas majazi bai da namiji bai da mace to in kaga da baka mai da shi muzakkar in kaga da baka mai da shi mu'annas shi yasa bai ce wa in kana ta'ifatun ba kenan in an samu ko ku nan kenan ta bayyana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi ya bayyana karara ba wai zai bayyana bane cewa akwai waɗanda suka yi imani billazi ursiltu bihi da abin da aka turo ni da shi wa ta'ifatun kuma ya bayyana cewa akwai wata jama'a lam yu'minu busu yi imani ba dama dole sai an samu haka duk al'amari na duniya sai an samu yan wi da no wasu su ce eh wasu su ce a'a kuma da yawan mutane ba za su bi gaskiya ba sai in ta yi ƙarfi da yawan mutane za su kauce ma gaskiya saboda suna ganin encourage abin da suke samu za su rasa shi sai su ce a'a mu muna nan sai kuma an samu wani lokaci yan wi da nu idan ya zamanto gaskiya ta fara ƙarfi sai ka iske waɗansu suna cewa suna nan suna nan munafunci kenan duk duniya ba da za a yi sai an samu waɗannan guda uku Allah shi muna tsari da kafirci Allah kuma ya muna tsari da munafunci وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا أن سامو أن سكي إيماني أن سامو أن بسي إيماني با بالا مسكا تشي دول وتسي أن سامو نسبة وأن بسي إيماني بسوني سكا فيوا أكود يوشي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما في يوانتم متاني بدا سي إيماني بكنن دقنان ذا أغاني طائفة ودى تكي تافيوا amanu billazi ursiltu bihi suka ce wannan yake nuna an ba annabi shu'aibu hujjoji ko hujja dan ya ce amanu sun yi imani billazi ursiltu bihi da abinda aka turo ni da shi da ko Allah bai bashi hujja ba da ba zai ce billazi ursiltu bihi ba na fata ku fahimce ni wanda suka cewa bayyana ai ba hujja bace aka bashi za ta zo zuwa gaba wanda ya nuna hujjar ta zo dan haka magana su tana da rauni fasbiru to ku yi hakuri fasbiru ku yi hakuri shi hakuri abinda ake nufi da haƙuri suka ce habsun nafsi fi hali tarakkubi mahbubin au makruh ka rike rayuwarka an gane ko kana jiran wani abu imma abinda kake so imma abinda baka so to sai dai mafi yawanci idan mutum abinda yake so ne sai a ce yana hankuri idan abinda baya so ne sai a ce yana hankurin warware wannan abin sai ya zama to kenan shi yin hankuri jira shine qadarul mushtarak ko abinda ake so ko abinda ba a so su muminai suna nan suna jiran Allah ya yi musu buɗi su rabu da wannan kunci da suke ciki su kuma kafirai suna nan suna jiran wato abin da zai zo musu domin mi domin su suna ganin cewa shi ma annabin shu'aib ya zamanto kaya ina ina, ina fata an fice ya zamanto matsala gare su shine fasbiru ku yi hakuri hakuri kuma wato malamai suka ce yana da hukunci guda biyar akwai hakuri wanda an wajibi kai hakuri an gane ko wato hakuri kala uku ne ko kai hakuri akan abin da Allah ya umurce ka akan shi duk ayoyin da akwai na umurni hadisai yi kaza yi kaza sai ka yi haƙuri wali rabbika fasbir sannan kuma ka yi haƙuri akan hani na Allah kana so abu Allah ya ce bari la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram wala taqrabu az-zina ka yi haƙuri kamar waɗannan abubuwa na uku kuma sai ka yi haƙuri akan jarabobi da Allah zai turo maka ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sannan haƙuri akwai wanda an wajibi dole kai haƙuri akan hukuncin Allah akwai haƙuri wanda an mustahabbi abu ne in ka ga dama kana zaune da abokin ka yana cutar da kai in ka ga dama ka ci gaba da zama da shi in ka ga dama ka bar shi mandubi na ina fata an fahimce ni akwai haƙuri kuma wanda an makruhi shine haƙurin abin da ka san wato ba za ka iya ɗorewa akan shi ba makruhi ne in ka ga ba za ka iya ba ga inda ya fi cancanta wato ga inda kake samun amfani mai yawa ga inda kake samun amfani kaɗan to makruhi na kaɗan inda kake samun amfani kaɗan amma nan a addinance muke nufi ba ina fata an fahimce ni sai haƙuri kuma wanda yake malamai suke cewa shi kuma wato mustawa tsarfai ne mubahun in ka ga dama kai hakuri in ka ga dama wato ka bari sai hakuri wanda ke shi ko haramun hakuri wanda a haram kun san mutum sai ce ai wanda duk yi hakuri in dai hakuri na kai kai abin kirki ba gaskiya bane wallahi ba gaskiya bane akwai hankulin da ba gaskiya bane a ce ayi hankuli wannan hankuli in kai yi shi wallahi jahannama zaka kas na kusa akwai magana ko to bari mu kawo ayar qur'ani dan kodin qur'ani ne yanzu kan aya ta zama bashi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzuwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha sun kace annabi yayi kusa ya batar da su daga allolin su in ba da su kai hakuri ba wanga hakuri in kai shi ina zaka jahannama وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم أتي هنقولي أكن شركة دا اللولين سو إن أنك وانا هنقولي إنا ذا وتا da haka in za a magana wallahi a rika bi hankali wani zai ce to kaji wata sabuwa kuma a a ayat qur'ani ce to fasbiru ku yi hakuri hatta yahkum Allahu bainana har sai Allah ya yi hukunci a tsakankanin mu hatta harafi ne wanda yana nufin gaya har lokacin da tana da hukumce-hukumce da a cikin larabci da usulul fiqh mai yawa wato hatta in ta iske fi'ili mudari'i tana mishi nasba in ta iske suna kuma tana mishi jarra salamun hiya hatta matla'il fajr shi yasa akwai mafhumul ghaya a cikin usulul fiqh ka koma cikin littattafai kaga mafhumul ghaya da al-mafahim da kuma mawani' na aiki da al-mafahim fasbiru ku yi haƙuri hatta yahkum Allahu bainana har sai Allah ya hukunci tsakankaninmu ita hatta din nan malamai suka ce in ta zo idan wato ta zo tana iya sawar a yi mafi'ili raf'a ana iya mishi bamba ba kullum bane ake mishi nasba kamar yadda ƴan malaman na hausa ke cewa waɗansu daga cikin su domin Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول كما أقول قراءة حتى يقول الرسول إمام نافع يا كرنتا حتى يقول سورا قراءة كرنتا حتى يقول to sai malamai suke cewa idan aka ɗauki ƙira'a ta imamu nafi an ka ce hatta ya ƙulun rasulu kinan yana nuna faƙalar rasulu sai da manzo ya faɗa kinan an kalli halin da yake ciki waɗansu kuma suka ce a'a mafhumul illa ne hatta ya ƙulun rasulu don saboda manzo ya ce malamai suka ce a'a wannan wato wato da'if ne in kuma an ka ce hatta ya ƙular rasulu yana nufin zuwa gaba ila an ƙalar rasulu to sai malamai suka ce in kana son ka gane ta in ya zamanto fi'ili yanzu ne yake faruwa to sai ya zamanto raf'a za ka yi mishi misali in ka ce zahaba hatta la yarawnahu to kenan yanzu kan a halin da suke cikin yanzu ba sa ganin shi amma in ya zamanto abu ne zuwa gaba sirtu hatta adkhula albalad to sai ka ce adkhula saboda baka shiga ba abin bai riga ya wuce ba sannan kuma in ya zamanto fi'ili madhi ne kana son ka ba da labarin cewa abin bai faru ba wane bai ga abu kaza ba sai zuwa gaba ya gani to hatta ya kular rasulu ana bada labari ila an kala rasulu sai da manzo yace idan kuma ya zamanto abin da ya wuce ne kake son bada labarin lokacin da mutum yake bada maganar hatta ya kulur rasulu ba a cewa in ana nufin hikaya ba a kawuwar raf'a wannan ba gaskiya bane kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun akwai wani babban malamin lugha ana kiransa imamul farra yayi littafi akan harafin hatta da ya littafi akan harafin hatta sai ciwon mutuwa ya kama shi ya kwanta ya ga alamun ba zai tashi ba ya ce sa'amutu wa fi nafsi shay'un min hatta zan koma ga Allah cikin raina akwai wani abu na hatta wanda nake so in rubuta ba rubuta ba shi yasa waɗannan harufan da kake gani ila ala kana raina su billahi alladhi in baka fahimce su ba da kai da gane tafsirin qur'ani da hadisi da shari'a akwai wuya ba idan ai ka gane dan su ne usulukin harafi ne kuma guda 105 huruful ma'ani ko wane ka koma ka san ma'ana nawa yake dauka kadiba cikin al-itqan ya kawo dan su daga cikin su kadiba cikin littafin luka ka san ma'ana nawa yake dauka sannan ka je kai karatu amma ka zo kawai haka ka dauka kai ta fassara wallahi abin zai kawo matsala hatta yahkum Allah har sai Allah ya yi hukunci bainana tsakankanin mu hukuncin Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce wato hukunci kala biyu ne akwai hukunci na Allah ash-shar'i akwai hukunci na Allah al-kauni hukuncin Allah a shar'i shine abinda Allah ya safakar cikin littattafai da abinda annabawa suka zo da shi da abinda malamai sun kai istinbati hukuncin Allah alkauni shine abinda Allah ya zartas na tafiyar da wato gudanar da al'amuransa to wannan in kana son ka gane bambanci shi hukuncin Allah alkauni babu wanda ya isa ya saba masa Allah in yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu haka Allah ya hukunta shi yasa ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yaqub game da suke faɗa suka ce yahuda ne ko ko babban abin nan yake cewa falan abraha al-arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin na hukuncin Allah alkauni amma hukuncin Allah ash-shar'i shine abinda Allah ya hukunta a shari'a wannan mutane na iya saba mishi Allah ya hukunta wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya wa bil walidayni ihsana mutane suna iya yin shirka mutane suna iya yin kaza to nan da yace fasbiru hatta yahkum Allah bainana na al-hukmu wato al-kauni yake nufi ku yi hakuri har sai Allah subhanahu wataala ya yi hukunci tsakankanin mu to idan ka fahimci wannan za ka gane cewa hatta tana nuna yin hukunci Allah zai yi hukunci a duniya Allah zai yi hukunci a lahira hukunci a duniya Allah zai nuna mai gaskiya da wanda yake ba mai gaskiya ba kuma Allah ya yi hukunci tsakanin shi da shi da mutanen shi domin Allah ya faɗa wato fa akhadhatuhumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin Allah ya hukunci sannan kuma a cikin suratu hud yace wa akhadhatil ladina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jasimin sannan ya faɗi hukunci kuma wato fa kazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhulla innahu kana azaba yawmin azim wanga hukunci wanda Allah subhanahu wataala yi haka kuma Allah ya kawo wannan hukunci a cikin suratu yunus ga manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah kai hakuri har sai Allah ya hukunci Allah ya hukunci ranar badar sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur sannan Allah ya hukunci a yakin badar in tastaftihu faqad ja'akumul fathu an yi hukunci a nan duniya kuma lahira kuma Allah zai yi hukunci na gaskiya innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna Allah yafsilu bainahum yawm al qiyamah inna Allah ala kulli shay'in shahid kuma hukuncin Allah za a yi shi dan wuta ya tayi wuta dan aljanna tayi aljanna Allah ya sanya mu daga cikin yan aljanna fasbiru hatta yahkum Allahu bainana ku yi hakuri har sai Allah ya hukunci tsakankanin mu a satin da gabata mun kawo magana ta doktor wato ustad doktor Nasir al-Umar da yake cewa a ba'da hadhihi al-aya al-muhkama to wa amsalha ne ba wa amsaluha ba dan haka kasra ne kadan jami'ai saurari ne ce to nan an yi kuskure wa huwa khairul hakimin wato wancan sati mun ce wa amsaluha ya kamata a ce wa amsalha ne wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu yin hukunci Allah ko in yayi hukunci ba a samun kuskure cikin hukuncin Allah shi yasa masu kokarin su ce wancan hukunci da aka kawo cikin wannan aya an yi kuskure ko ko kaza ko ko kaza a'a yana yiwa malamin da zai fassara ko malamin da zai fitar da hukunci ya kuskure amma Allah a ce yayi kuskure ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai taba yiwa ba dole sai mun bambanta in dai hukunci ne karara a shari'a ya tabbata to zancen kuskure bai taso ba amma malami na iya ijtihadi yayi kuskure wannan kuskuren yana komawa ne zuwa gare shi saboda kuskuren fahimtarsa mun fahimci wannan da kyau ko wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu yi hukunci Allah ya ce qala al mala'u alladhina istakbaru قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أو لتعودن أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الملأ bari mu fassara malaman zaure kun san dan jami'a in zai fassara sai shi fara da fi'ili yace waɗanda suka yi girman kai sun ci amma malamin zaure zai ce almala'u an gane ko waɗanda suke almala'u alladhina istakbaru wato jama'a waɗanda suka yi girman kai ƙala sun ci saboda a tsarin yaren hausa fa'ili yana buƙatar ya buƙatar fi'ili amma a larabci in an ga dama a gabatar da fi'ili in an ga dama a gabatar da fa'ili an gane ko yanzu in ce zahaba muhammadu sai in ce muhammadu ya tafi amma malamin zai ce a muhammadu muhammadu zahaba ya tafi shi sai ya gabatar da wato fa'ili don ka gane wannan almala'u wato daga fi'ili ne na mala'a yamla'u cikawa an gane ko shine asalin shi a larabci ashraful qaumi masu daraja min dhukuri daga maza malamai suka ce li annahum yamla'una sudural majalis domin in aka zauna su ne ke cika gaban wuri a gansu suna an gaba su zo su yi bake bake in ji masu abin nan an gane ko bi qamatihim alwafiya da tsawon jikin su da kuma jikin su dai ma'ana kuma waɗansu malamai suka ce a'a a yanzu wannan zamanin yamla'un al'ayun domin idanu su suke su suke gani ko da yaushe kuma sun cika jaridu da maganganu suke cika TV da kafafen yada labarai da internet su ake gani waɗansu malamai suka ce an kira su almala li'annahum yatamala'una alal alal hill wal aqd su ne suke kullawa su suke rabewa wato su ne suke taruwa su kulla ko su warware ashraful baladi su ne masu daraja to su waɗannan su ne suke gaba qala sai sun kace alladhina istakbaru qala almal'u alladhina istakbaru min qaumihi wadanda suka yi girman kai daga cikin manya ba a kira su ba wato sabanin kissa ta annabi hud nan ba a kawo su da girman kai ba wato can da za a fara bayani cikin kissa ta hudu an gane ko a nan sai aka ba a siffanta su da girman kai ba amma kai tsaye sai aka kawo girman kai dan a nuna maka cewa akwai abin da zai biyo baya la nukhrijannaka ya shu'aibu tawti'a ce ma'ana dan a nuna maka girman kansu ya kai har suna da izinin su fitar da wanda suka so shi yasa na aka ba a ce musu allazina kafaru ba sai an kace allazina istakbaru qala al mala'u allazina istakbaru wadanda suka yi girman kai manya daga cikin wadanda suka yi girman kai min qaumihi daga cikin mutanen annabi shu'aibu sun ce la nukhrijannaka nan alwawu muwatti'ati lil qasami wallahi la nukhrijannaka za mu fitar da kai ya shu'aibu ya kai shu'aibu ga rantsuwa ga kuma nunu tawkidu saqila kaga magana ta abin nan ya shu'aibu malamai suka ce na annida'u lil ghadab kiran da suka mishi ya shu'aibu kira ne na hushi ina fata an fahimce ni shi kira akwai lokacin da zaka kira mutum don saboda fara'a akwai lokacin da zaka kira mutum saboda fushi to tunda ya fi karfin su ta hanyar hujjoji yanzu bari a koma ma hanya ta karfi tabi'a ce lanukhrijannaka za mu fitar da kai an gane ko ya shu'aibu ya kai shu'aibu wallazina amanu ma'aka da waɗanda suka yi imani kenan wallazina amanu bika da waɗanda suka yi imani za mu fitar da su ma'aka tare da kai kenan yanzu babu hujja saboda sun gane cewa wannan gaskiyar ana ganin cewa in ta bayyana da yawan mutane za su bi ta to shi ko abinda ba a so gaskiya ta yi halinta ita ko gaskiya za ta yi halinta an gane ko shi yasa suka ce lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina zamu fitar da ku daga cikin garin mu kaji garin nasu ne ma aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo zuwa ga wato hanyar mu to anan akwai maganganu da dama da malamai dole sai mun dan yi wato raskona ko mun dan tsaya kadan shine cewa da suka ce zamu fitar da kai aw litaqsimita ko ku zabi wannan ko ku zabi wannan ina fata an fahimce ni wato ita ta suke kira mani atu khuluwin bai yiwa ku zamna ba ku zabi daga cikin su ba wato ko ku fita ko kuma mu fitar da ku ku zabi daga ciki sai malamai suka ce sai suka ce aula ta'udunna fi millatina sai suka yi yar dubara ba su ce aula nu'idannakum ba mu za mu mayar da ku sai suka ce aula ta'udunna ana son a dan ji hankalin su a'a in dai kun kaga dama sai ku dawo domin ada ya'udu ya dawo da kanshi an gane ko amma in aka mayar da shi sai a ce a adahu wani na ya mayar da shi shi yasa ba su ce aula nu'idannakum fi millatina ba aula ta'udunna ko ku dawo cikin wato zaman lahiya tun rai bai tsace ba anan sai malamai suka ce tau akwai babban magana babban magana shine ku dawo kenan wannan ya nuna shi annabi shu'aibu ya taba zama a cikin shirka domin domin an ce aula ta'udunna ko ku dawo to in an ka ce ka dawo kenan ka taba zama ga wuri mun fahimci wannan da kyau nan na matsalar take to yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci irin waɗannan matsaloli to dole za mu ɗan yi bayani malamai suke cewa shi fi'ili na ada da larabci yana ɗaukan ma'anoni guda uku akwai wato kamar wasu daga cikinsu akwai ada ya'udu audan shine idan ya dawo zuwa ga wuri akwai ada ya'udu idan shine idi ya dawo sannan akwai ada ya'udu iyadatan ya je ganin marashin lafiya kaga idan baka san wannan ba yanzu ya ne zaka fasara alqur'ani suka ce dalilin da ke nuna kuma shina ɗaukar wannan ma'ana shine ka dawo kan wani aiki da kai ka ce wannan aikin ya roshe ko kuma ka faɗi wata magana ka dawo kanta ko wata aƙida da kake akanta ka dawo akanta ya za mu gane akwai hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na Abu Huraira yake cewa inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyama Allah yana cewa ranar tashin alkiyama yabna adam ya kai dan adam maridtu falam ta'udni na yi rashin lafiya falam ta'udni baka je baka gane ni qala ya rabbi sai dan adam zai ce ya ubangiji kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya zan je in wato in ganka baka da lafiya kaga a'uduka yace kaga ada ya udu kenan kai ne ubangijin talikai Allah zai ce qala ama alimta anna abdi fulanan baka san cewa ba bawa na wani marida yayi rashin lafiya falam ta'udhu baka je ka ganshi ba amma alimta baka san cewa ba annaka kai law uttahu da ka je ka gane ni idan ka gan shi lawaje sani inda hu da zaka same ni wajen shi to irin waɗannan hadisan kaga nan ada ya nuna ziyara rashin lafiya to irin waɗannan hadisan sai kaga dan qur'ani ya zo ya ce wai kaji an ce wai za a je ganin Allah ya rashin lafiya a'a bawan shi yace bai da lafiya in kaji ganin bawan shi kamar ka gane shi ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ko cikin qur'ani yake cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah waɗanda suke yakar Allah ai an san ba za a iya yakar Allah ba kuma Qur'ani ya faɗi wannan innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah an san cewa ba da Allah ne suke wato musafaha ba ina fata an fahimce ni in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah ai an san Allah ya fi karfin a taimake shi inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin man zal ladhi yuqridu Allah wa zai ba Allah ramce alhali kuma shine Allah ghaniyun anil alamin to kullum sai su zo su laɓe da irin waɗannan hadisan su ce cikin hadisi aka ce kaza alhali ko cikin alkur'ani akwai irin waɗannan masu kama da su shi yasa zaka ga waɗansu masu tawilin ayoyin sifofi ko su kawo mummunan aqida kamar hadisi na Abu Hurairah wanda zai cikin Sahihul Bukhari wanda Allah yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb cikin hadisin yake cewa wato Imam Bukhari ya kawo shi fa idza ahbabtuhu bawana bai kasance yana kusanta ta ba da nawafil sai fa idza ahbabtuhu sai na so shi hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan koma jin shi wanda yake ji da shi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi da ganin shi ni ne ganin shi wanda yake gani wa yaduhu allati yabtishu biha da hannunsa wanda yake damka da ita wa rijluhu allati yamshi biha ko ba haka ba wato wa basaruhu alladhi wa yadahu wa rijluhu allati yamshi biha da kafar shi wanda yake tafiya sai a ce to kenan wai Allah kamar ya koma cikin mutum ne kaga irin waɗannan wato masu falsafa suna irin amfani da wannan a'a ba haka ake nufi ba ma'ana Allah yana kiyaye shi kadiba cikin madarijus saliki na ibn al-qayyim yayi magana mai tsawo akan yan falsafa da masu iddia'in Allah ya sabka a cikin bayinsa yake cewa abinda ake nufi yayi magana mai tsawo shine cewa ana nufin Allah zai kiyaye mishi gaban shi wato kamar yadda shi yake kokarin kiyaye gaban shi shine abin da ake nufi amma ba ana nufin kuntu sam'ahu ba Allah ya koma ganin mutum kenan Allah na a cikin mutum da waɗannan ne suke tabka ɓanna ina fatan kun fahimce ni ai hattara ƴan uwa musulmi dan haka dai duk inda ta kai ta kawo nan sai malamai suka ce abinda ake nufi aula ta'udunna shine ɗaya daga cikin wato abubuwa guda hudu ko guda biyar domin mi domin sun sai mun fahimci wato ma'anar annabta bayyuwa annabi ya tashi a matsayin kafiri waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine at-taghlib rinjaye suwa ma'ana shi annabi shu'aibu bai taba zama cikin shirka ba amma saboda magoya bayan shi sun fi yawa shi yasa suka ce aula ta'udunna fi millatina kenan an rinjayar da mafi yawancin mutane waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a abinda ake nufi aula ta'udunna fi millatina an gane ko shine akwai ada ya'udu cikin lugha shine ka shiga cikin abu ba ka taba zamantowa a cikin shi ba ina fata an fahimce ni ko kuma su a wajensu suna zato suna zaton cewa annabi shu'aibu lokacin da bai fara da'awa ba yana cikin su can da sun aza a wato aqida ɗaya ce da su shi yasa suka ce aula ta'udun fi millatina ko ku dawo ina fata kuna fahimta ta waɗansu suka ce a'a abinda su suka ce aula ta'udun fi millatina min babil mushakala saboda mi saboda wato ana amfani da mushakala abin nan shine wato kalima ta yi kama da wata sai a sanya mata suna da irinta misali Allah subhanahu wataala ce faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ku mishi ta'addanci alhali mayar da martani ake nufi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna ashe ko karba haƙƙin ka ai ba mummuna bane ina fatan kun fahimce ni to shi dai ne abinda malamai suka yi bayani ka dibi littattafan da suke bayani kan yadda ake fassara ayoyi da tafsirai masu dama za mu dan faɗi waɗansu daga cikin su aula ta'udun na fi millatina ko ku dawo a cikin wato hanyar mu milla daga wato al-imlalu ne amalla shine ya bada abu an rubuta shi domin ita shari'a zaka iske mutane suna karɓo ta daga kakannin kakannina in kuma ta addini ce tana sabka kaɗan kaɗan har ta cika kenan amalla ne ko amla sai a maida wato lamun ta koma shi yasa ake kiran shi imla'i rubutu ana cewa al-imlal wal yumlil alladhi alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabba sannan ana cewa al-imla amma qur'ani bai taba amfani da kalma ta imla'i ba sai dai ya amfani da kalma ta wato ta al-imlal dan haka dai ko ku koma cikin hanyar mu wannan aya idan kana son ka dibi tafsirin ta ka dibi tafsirai da dama kaga daga ciki ka diba cikin tafsir na Imam Fakhruddin Razi wanda ake kira Mafatihul Ghaibi sunan nashi yana da ban tsoro domin bai dace a samu Mafatihul Ghaibi ba amma na ana nufin ba gaibi wancan wanda annabi wajen Allah ba gaibi kamar abin da ya koyo a lugance at-tafsirul kabir kadiba cikin tafsirin Imam al-Qurtubi yayi bayani akan wannan aya sannan kadiba wato cikin tafsiri na ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknun na as-samil al-halabi sannan kadibi tafsirul kashaf na imamu zabakhshari amma kai hattara da aqidar sa ta mu'tazila ce kuma kai hattara da hadisai domin ba malamin hadisi bane kuma bai wato dabarta hadisai wanda suke ingantattu sannan kadibi tafsiri na imamu tabari ibnu jarir tabari shaykhul mufassirin kadibi tafsiri ibnu kathir kadibi tafsirin alusi kadibi tafsirul imam al-baghawi kadibi tafsiri na imam al-baydawi kadibi tafsiri na imam al-khazin khazin kinan tafsirul khazin كديبي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن نا محمد الأمين الشنقيطي سنن كديبي العذب النمير وندا كسا كسيني نا شنقيطي وندا دي أمسلا مدينة أكسا يلتافي كديبي تفسيري نا إمام الثعلبي كديبي تفسيري نا إمام الطنطاوي كديبي واتو تفسيري نا إمام الزحيلي أنغاني كو التفسير المنير sannan ka dibi aisaru tafasir na abubakar jazairi ka dibi tafsiru sa'adi ka dibi tafsiri na ibnu usaimin ka dibi tafsiri na al-imam al-biqa'i sannan ka dibi tafsiru ayatul aqida na abdul aziz al-haji ustad al-aqida ne a kasar suriya sannan ka dibi at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur duk da yake wajen aqida ash'ariyya ne ina fata an fahimce ni ka dibi tafsiri na imam al-mawardi an-nukat wal uyun sannan ka dibi tafsir al-wajiz na imam ibnu atiyya sannan kuma ka dibi al-wajiz na imam al-wahidi sannan sannan ka dibi bahrul ulum na imamu samarkandi sannan ka dibi albahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi sannan ka dibi tafsirul qushairi na imamu qushairi ka dibi tafsirul lubab na ibnu adil sannan ka dibi tafsiri na ibnu al-munzir an-naisaburi ka dibi tafsirin jalalain na al-imam as-suyuti waɗanda duk tafsirai ne da ya kamata a ce kana diba su wani lokaci amma ko kuɗin sayan su a matsala na ko amma ɗalibin ilimi kawai sai zo ya ɗauki littafi guda da shi ke tafsiri kuma ya ce wai tafsiri ne ke yi wannan wasa ce akwai littafi mai muhimmanci da zan faɗa a nan kafin in wuce shine asbabul khata fi tafsir da wani doktor da ake kira wato ina ganin tahir ne muhammad mahmud yaqub zaka ga dalilin da suke sa mutane suna yin kuskure a cikin tafsiri babu lokaci balle mu kawo bayanai masu yawa akan wannan ina fata an fahimce ni aw la ta'udunna fi millatina ko ku koma zuwa ga wato hanyar mu qala sai annabi shu'aib yace awalau kunna karihin shin ko muna mun kasance muna kyamar haka muna kyamar hakan ga za ku mayar da mu waɗansu malamai suka ce nan wawun ita ce gaban alhamza wa sai a ce alau kunna karihina waɗansu malamai suka ce a'a ita alhamza tana nuna akwai wani abu wanda an ka shafe an gane ko waɗansu suka ce alhamzatu litta'ji annabi shu'aibu don mamaki ya faɗi wannan magana waɗansu suka ce lil inkar saboda yayi musu musu akan wannan abin kenan za a kaddara wani abu shine a tak wato anaudu atakrahuna na walau kunna karihin atakrahuna na alal audi fi millatikum za ku wato tilastar da mu koma walau kunna karihin ko da mun kasance muna kyamar abin da kuke son ko da muna kyamar abin da kuke son mu koma gare shi wannan abu ne wanda ba zai taba yiwa ba fi'ili na karaha an gane ko kariha yakrahu ne fa'ila yaf'alu shine wato kurhan ko karhan in an ce kurhan da karhan waɗansu malamai suka ce duka ma'anarsu ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a idan aka ce kurhan da karhan ma'anarsu ta bambanta in an ce karhan shine abin da an ka tilastar da mutum in an ce kuma kurhan shine abin da mutum yake aikata shi amma yana kyama shi da kashi na tilastar da kanshi awalau kunna karihin she kun da mun kasance muna kyamar haka hanya ce ta kafirai su fitar da annabawa ko su kore su ko su musu barazana wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina ba ana nufin lokacin guda suka faɗi wannan magana ba a kowane annabi mutane sun faɗa sun faɗa masa wannan haka an gane ko su mutane annabi lutu suka gaya mishi qalu la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajina ko ba haka ba sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru gare shi an so ayi kuma an aikata wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka to yukhrijuka na ita tabbata daga cikin su illa tansuruhu faqad nasarahu allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunayn sun tabbatar da abin da suka bukata daga cikin waɗannan Allah kai mana mai kyau sai annabi shu'aib ya ce qad iftaraina ala allahi kadhiba قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين annabi shu'aibu ya ce qad iftaraina ala Allah kadhiba haqiqa mun kirkiri ƙarya mun jingina ta zuwa ga Allah alanan ba ana nufin saman Allah ba dan la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin hadithin Abu Hurairah cikin sahih Muslim wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay dan haka nan wato baka cewa saman Allah subhanahu wataala qad iftaraina ala Allah kadhiba mun kirkiri ƙarya mun jingina ta zuwa ga Allah wa manif wato abin nan ma'ana mun kirkiri ƙarya mun jingina ta zuwa ga Allah wanda ko duk ya kirkiri ƙarya jingina ta zuwa ga Allah babu azzalumi irin shi ina fata an fince ni an gane ko shi ne abin da Allah subhanahu wataala Allah ya faɗa in udna fi millatikum har in muka koma a cikin hanyar ku ta kafirci ba'da idna jana Allahu minha bayan Allah ya tseratar da mu zuwa gare ta shi ba da idna jana Allahu minha yana da alaka ne da in udna ba yana da alaka ne da iftaraina ba ba a cewa iftaraina ba da idna jana Allah an gane ko a'a in udna fi millatikum ba da idna jana Allahu minha qad iftaraina ala Allah kadiba mun yi ƙarya zuwa ga Allah malamai suke cewa ba yana nufin ba wato koda sun dawo ba shi ke nuna abin da suka faɗa ba ba gaskiya ba ne da an kaddarta su sun bar addinin sun dawo tare da kafirai ba shi ke nuna addinin Allah ƙarya ba ina fata kuna fahimta ta kasancewan malami ya ga gaskiya daga baya ya dawo ya bar ta ba shi ke nuna gaskiyar ta koma ƙarya ba sai dai a gane shi din ne yake yin ƙarya ina fatan kuna fahimta da kyau da haka sai ka fahimci ko menene addalin da wannan magana abin da ta kumsa qad iftaraina ala allahi kadhiba ba'da idna jana allah minha bayan Allah ya tseratar da mu shi nan da ya ce ba da idna jan Allah na farko malamai suka ce ya faɗi wannan don saboda ya nuna girman yin ridda abu ne abin tsoro a ce Allah ya tseratar da mutum da mutum daga cikin kafirci shi ne yana daga cikin alamar imani kamar daga cikin hadisi in ban mata ba cikin sahihul bukhari cewa mutum ya ji tsoron wato abin da ya koma cikin kafirci kamar yadda yake jin tsoron a kaɗa shi a cikin wuta wata ayyisul kafiri da kuma ya faɗi wannan magana dan ya ƙara yanke musu ƙauna qad iftaraina ala allahi kadhiba kenan ƙarya ce ma muka yi muka jingina ma Allah subhanahu wataala muka ce abin da kuke yi akan shi ba gaskiya bane an gane ko sannan kuma yake cewa in udna fi millatikum ba'da idna jana Allah minha bayan Allah ya tsiratar da mu daga gare ta yace wa ma yakunu lana an na'uda fiha bai dace gare mu ba ba zai yiwa gare mu ba an na'uda fiha mu koma izuwa gare ta nan ma an na'uda fiha waccan wato ba yana nufin shi ya koma ba su waɗanda suke sun yi imani da shi sun taɓa zama akan abin su ake zancen su koma ba shi ba shi bai taɓa zama cin aƙida ba dan nan ma waccan matsalar ta sake dawowa ina fatan kun fahimce ni ko kuma ya faɗi wannan saboda su sun ce aula ta'udunna to shi yasa ce wato abin nan an na'uda fiha kenan min babil mushakala ko ko yayi musu magana akan itiqadin da suka yi cewa shi ma can da ya kasance akan haka ina fata an fahimce ni wa ma yakunu lana an na'uda fiha ba zai yiwa ba gare mu mu koma a ciki tace illa an yasha Allahu rabbuna sai in ubangijinmu ya so haka wannan malamai suka ce ya faɗi wannan ta'adduban saboda ladabi ga Allah babu wanda ya buwaye Allah hadisi cikin sahih muslim ya ibadi kullukum dal illa man hadaituhu dukkan ku batattu kuke sai wanda Allah ya shirye kuma shiriya ga hannun Allah take kai baka isa ka ce Allah ba zai batar da kai ba in ka ga Allah ya shiryar da kai kullun ka roki Allah ya tabbatar da kai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab dan haka ya faɗi wannan kuma malamai suka ce ya mai da al'amari zuwa ga Allah yayi ladabi ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya mayar da al'amarin waɗanda suka yi imani da shi ga hannun Allah an na'uda domin ba shi ne yake rike su ba su tabbata akan musulunci Allah ne yake rike su shi ne hikimar faɗin wannan magana wallahu a'lam illa an ya sha Allahu rabbuna sai in ubangijinmu ya so in Allah ya so yin haka to babu wat- babu wani mataki gare mu wanda zamu iya daukewa istisna'i kenan ka karanta littafin usulul fiqh kaga yadda malamai suka yi magana akan istisna'i munqati da muttasil da hukuncin shi a cikin shari'a da littafan kuma lugha suna da yawa babu damar da zamu kawo su wama yakunu lana an na'uda fiha illa an ya sha Allahu rabbuna sai in ubangijinmu ya so wasi'a rabbuna kullu shay'in ilma wato Ubangijinmu ya kewaye komi da sani, wato ilman nan suka ce tamyizun ne muhawwalun anil fa'il, asirin yadda magana take, wasi'a ilmuhu kulla shay'in, sai ce wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma, kuma akwai tamyizun muhawwalun anil maf'uli, wa fajjarna al'arda uyuna, ai wa fajjarna uyuna al'ardi. To ana yin irin wannan saboda mubalaga kamar ƙasar ce ma an matsayin ruwan da kansu suke ɓuɓɓugowa. mun fahimci wannan da kyau ko wasi a rabbuna kulla shay'in ilma Allah ya kewaye sani da komai da komai babu abin da ya koyi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya san gaibi ina fata an fahimce ni ya san komai har abin da baka sa tsammani ba wato abin da baka sani ba Allah subhanahu wata'ala ya san shi amma babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala malamai suke cewa ilimin Allah alima ma kana Allah ya san duk abin da ya gabata wa alima ma yakunu Allah ya san abin da yake kasancewa yanzu wa alima ma sayakunu Allah ya san abin da zai zo gaba wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya wuce amma kuma inda ya kasance to Allah ya san yadda zai kasancewa Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala kaga ba su fita ba kuma bai yiwa su fita amma Allah ya san in sun fita ga yadda abin zai kasancewa wa alima ma sayakunu wala yakunu law kana kaifa yakunu abinda zuwa gaba bai yiwa to Allah ya san kuma inda zai kasance Allah ya san yadda zai kasancewa walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون kiyama ba ta tsayu ba amma Allah ce ƴan wuta in ka gansu lokacin da za a sa su wuta za su ce Allah kamar yadda mu yi aiki na kwarai nagari ingantacce Allah ya ce da an mayar da su kaga yanzu kiyama ba ta tsayu ba amma da ma kiyama za ta tsayu gaba su faɗi wannan maganar a mayar da su kuma Allah ya san bai yiwa to da ga abin da za su aikatawa Allah subhanahu wata'ala kenan dan haka ya san abin da ma can gaba bai kasance ba wani daga cikin malamai yake cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa yana nuna ilimin Allah subhanahu wata'ala da ya kewaye komi ya alamu miqdaran wato abin nan al-ahjar Allah subhanahu wata'ala ya san miqdar gwargwadon al-amtar wa adadul amtar Allah ya san adadin ruwa wa masaqil az-zarri wal ahjar Allah ya san az-zarra ko nawa take yin nauyi sannan kuma ya san nauyin dutsi la tuwarihi sama'un sama'a wata sama ba ta koyi ma Allah wata sama wala jabalun ma fi wa'ri dutsi a cikin abin da ya koyi a cikin shi bai iya koyi ma Allah wala bahrun ma fi qa'ri sannan kuma keku abin da ke karkashin ta teku baya koyuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala la takhtalifu alaihi lughat yare na duniya sun ce akwai yare kusan dubu bakwai ko dubu shida da ɗari da wani abu ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ma'ana dukkan su Allah yana jin su wala taltabisu alaihi al-aswat duk surutun da aka yi duniya kaf Allah subhanahu wa ta'ala ba a cewa wannan ya faɗi magana Allah bai jiya ba kai na in mutum biyu za su yi magana ka ce a'a ku yi min da ɗaiɗaiɗai ina fata an fahimce ni akwai dai maganganu da dama ɗaya daga cikin malaman Saudiya Abdul Wahid Al-Maghribi ba ma Al-Maghribi ba in an ce Al-Maghribi a Saudiya ne Al-Maghribi can kasan Morocco to ba dan Morocco na ba wasu suna sa tsammanin dan Morocco na al-muhimmu dai wasi rabbuna kullu shay'in ilma Allah ya kewaye sani da komai babu abin da Allah subhanahu wata'ala bai sani ba amma babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba al-ghaibul mutlaq amma su annababu san gaibi ba sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su ya lokaci ya kure zamu bari sai abin nan mu karsar da wannan aya sati mai zuwa alallahi tawakkalna ga Allah ne muka dogara rabbana iftah bainana Allah kayi hukunci bainana wa bain qaumina tsakanin mu da mutanen mu bil haqqi da gaskiya wa anta khairul fatihin Allah kai ne mafi alkhairin masu yin hukunci dan ya kamata mu dakanta tun da lokaci yayi muna halinsa abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh